ta ta addinin musulunci a yau muna yinin laraba 26 ga watan ramadan hijira 1446 muna kuma 26 a watan uku shekara ta 2025 allah kadar haduwar mu da yan uwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gumel a karatun alkur'ani mai girma da zin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukacin sarki ya hore jiya mun kwana a ƙarshen suratul shu'ara'i wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru allaha kathiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun yau kuma za mu tashi a suratul naml kasancewar ta surar da take makwabtaka da ita suratul naml tana da lamba ta 27 a jerin surorin alkur'ani kuma an saukar ta ne tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na garin Makka kuma ta bude da irin abin da ayoyin Makka ke budewa na farawa da bakaken haruffa kamar alifun da lamun kamar hamun da mimun nan kuma ta fara da fa'un da sinun akramuka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل قاسين shi ma dai wannan harufan duk abin da za a tattauna ƙarshe dai Allah kaɗai shi ya san manufa shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa ɗin amma dai tambihin da malamai suke irin su dai su ne aka dai tattara aka yi alƙur'ani da su su ne dai huruful hija'iyya ɗin kuma su ne suka ba da kalmomi da ayoyin alƙur'ani to ku tara su ku zo da kwatankacin alkur'anin da kuke cewa sihiri ne ko dabo ko kuke cewa waka ce ko kuke ce a safirun awwalina shi yasa malamai suka ce duk inda ka gansu to za ka ga magana akan alkur'ani na biyowa baya kamar yadda anan in Allah yake tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin waɗannan irin su ba'un da sinu su ne dai ayoyin alkur'ani wa kitabin mubin kuma dai su ne ayoyin littafi mai girma za mu ga anan gurin Allah ya amfani da siffa guda biyu ya yi amfani da alkur'an ya yi amfani da kitab kuma duka yana nufin alkur'ani ma'ana kenan siffar zancen Allah qur'ani ne ana karanta ba siffar zancen Allah kitab ne saboda a baya an tattara ya zamanto a sigar littafi kamar yadda yake a gaban malam sai ce to tilka ayatul qur'ani wa kitabun mubin kuma littafi ne mabayani ayoyin sa a fili suke hikimomin sa a fili suke bayanan sa a fili suke hudan yana matsayin hiriya wanda ya amfani da shi zai hiriya wanda ya amfani da ayoyin sa yana kan tafarki madaidaici wa bushara lil mu'minin kuma bushara ce ga masu imani shi littafin yana ma bushara a karan kansa kuma kai kana bushara idan kana aiki da shi zuwa ga aljanna madaukakiya hudan wa bushra lil mu'minin suwaye masu imani da alqur'ani ke musu bushara suwaye masu imani da alqur'ani ke shiryar da su sai ta allazina yuqimuna salata in waɗanda suke tsaye da sallah tsaye da sallah malamai sukan yi ta bayani shine a kiyaye rukunanta a kiyaye sharuɗanta a kiyaye lokacinta a kiyaye siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ta kuma duk abin da take da bukata na nutsuwa da tadabburin ayoyi a kawo shine yake amsa sunan Allah zai ne yake muna salata to to masu imani da suka wa sallah irin wannan to su ne ƙura'ani ke zama musu shiriya kuma su ne ƙura'ani ke shiryar da su ko musu bishara wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakka wannan a'azamu ibadatil badaniya wadda ake yi da gangan jiki mafi girma mafi daraja ita ce sallah wa a'azamu ibadatil maliya mafi girman ibada da za a yi da kuɗi ita ce zakka babu shekara ɗaya babu shekara biyu babu shekara uku babu shekara hudu har sai iyaka shekarun da Allah madaukakin sarki ya so idan Allah ya baka kuɗi tun kana ɗan ƙaramin yaro wata za ka yi shekara tamanin to ma'ana kenan za ka yi shekara tamanin kana fidda zakka amma aikin hajji in ka yi shekara ɗaya shi kenan ya ƙare a kanka daga wannan shekara ɗayan bai sake zama wajibi a kanka sai dai idan ka yi niyya amma zakka duk shekara tana nuna inda za ka kalli abin da kake fiddawa na zakka a shekara goma ko a shekara ashirin sai ga da wahala ka samu wata ibada da ta fi ma kuɗi irin abin da zakka ta fi maka to masu imani ba sa jajjaya wajen ba da zakka ba sa jajjaya wajen yin sallah wa hum bil akhirati hum yuqinun ko masu imani dangane da lahira yuqinuna suna da yaqini tabbas sai za su ba raba hanya ba shakku ba tunanin ba za mu dage in an yi alkiyama to mun dai yi aiki in ma ba a yi ba shikenan ba bi wannan baya nufin kayi imani tabbas akwai alkiyama kuma wallahi sai an yi ta to wanda suka kasance a ransu lalle za a yi alkiyama to qur'ani na zame musu shiriya kuma qur'ani na zame musu abin bushara hudan wa bushara lil mu'minina alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ya Allah ce innal ladina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su yarda da imanin ba ba su yarda da lahiran ba zayyana lahum a'malahum Allah ce mun kawata musu ayyukansu innal ladina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum mun kawata ayyukansu fahum ya'mahun suna nan suna faganniya shiriri ta fice da rahin dacewa wannan wanda bai imani ba da lahira bai yarda da lahira ba imaninsa bai cika ba to ba za ka ga ayyukansu sun yi daidai yadda ya kamata ba ula'ika allazina lahum su'ul azab masu yi wanda ba su yi imani da lahira ba waɗanda suka karyata su ne suke da mummunan sakamako suke da mummunar azaba a ranar gobe alkiyama don masu imani suna da bushara wanda ba su yarda da lahira ba su kuma suna da mummunar azaba wa hum fil akhirati humul aktharuna kuma su ne in an je lahira su ne asararu wanda yace shi ba zai ba aiki saboda ba za a je lahira ba bai mata aikin ba bai shirya mata ba kuma sai aka je lahira to me ta kai rike babu abin da ya rike da haka kenan wanda bai yarda da lahira ba kuma ya samu kansa a lahira wani shine yafi kowa asara a ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mai babu muwafaka وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم الله سوى إنك تبت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتلقى القرآن كنا تربر القرآن كنا تربر وحي القرآن كنا سامساقا القرآن من لدن حكيم daga wajen Allah wanda yake mai hikima ai hakimu fi amrihi alim da khalqihi wanda shine mafi ilimi ga bayinsa da abin da bayinsa suke aikatawa da haka yanzu wannan ayar ita ma dai ta zo ta tabbatar mana tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin to yanzu ta tabbatar da alqur'ani har yau daga gun Allah yake wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim na'am إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون na'am Allah madaukakin sarki yake iz qala Musa yanzu sura ta gama tabbatar da alqur'ani ayoyi ne kuma littafi ne na Allah madaukakin sarki ta tabbatar da cewa daga gun Allah yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma izina da za a sake fuddawa a cikin fitoshin annabawa da yadda Allah ya ba su annabta da irin yadda suka yi gwagwarmaya da kuma ƙarshen al'amari Allah ya ba su nasara sai ta in kwala musa li ahlihi ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su labari lokacin da annabi Musa ke gaya wa iyalansa ɗan gidan shi inni anastu nara ai absartu naran na hango hasken wuta sa'atikum min hadi khabari zan zo da labari daga gun wannan hasken wuta au atikum bi shihab ko in zo muku da wuta ko hasken wuta shihab ne duk abin da zai ba da haske ana kiransa shihab qabatin hasken wutar da na dosalo la'allakum tasqalun wata ilku dumama idin kalmar tasqaluna daga kalmar sala ne isfala sadun da ta'un tsayar ta fi ɗaya nauyi don haka duk inda aka samu haɗuwa sadun da ta'un ko badun da ta'un to muhabbar arabi yana mai da ta'un in ka koma ba'u kamar ibtaraba ba zai ce ba ibtaraba sai ce ibtaraba saboda a samu to nan ma la'allakum tasqaluna zan zo muku da wuta domin ku dumama jikinku kamar da muka ambata a cikin kisan annabi Musa alaihi salam ya baro Madiyana da shi da iyalansa a komawarsa wajen dangi da ƴan uwansa da ya baro a Misra sai ya bace hanya bayan ya bace hanya ana tsananin sanyi ga duhu saboda haka ga rudewa ga duhu ga kuma sanyi saboda haka shi bai san ina za a yi ba iyalinsa bai san ina za a yi ba da haka yana kallon wannan hasken wutar da yake ganin to ga wata dama Allah madaukakin sarki ya bada sai da inni anastu nara na hango wuta to kuma a ɗabi'a shine duk inda ka hango wuta to akwai dan adam a gurin da haka sai ya ji sanyi a ransa to ku jira a nan gurin inni anastu nara na hango wuta sa'atiku min hadi khabari zan zo da labari in dai na je gurin wutar za a ga mana muna kan hanya ko mun bace hagu za mu ko doma za mu ko gaba za mu karaso ko baya za mu koma shi ne khabar ɗin da yake ba da labari a nan in ma ba su san hanya ba in ma ba su san ina za a yi ba tunda ana tsananin sanyi kuma ga wuta sun ɗora ni ma zan dodano wannan wutar malamai suka ce shi ne duk wutar da aka dodane ta ta koma jikin wani ba ana kiranta kabas ka iya sai a gurin bahaushe jiniya kenan ko duk abin da inda an ɗora wuta wutar ta dawo jikinsa to wani abin ya dawo kabas ɗin kamar yadda muhammad yake cewa kulli zi nurin fa huwa shihabun fil lugha duk abin da yake da haske to wannan a gurin balarabi ana kiransa shihabun wal qabasu abin da ake kira al qabasu annaru tuqtaba ita ce wutar da aka dosano taqulu kamar dai balarabe da yake cewa qabastun nara qabasan na dodano wuta wasu ma kubisat qabasun sunan abin da aka dodano din shine ake kiransa qabasun to ko dai in zo muku da labari sa'atikum min hadi khabari aw atikum bi shihab ko in zo da hasken wuta qabasun da na dodano la'allakum tasalun in nazo wata ilkutuma majidun da haka kenan za a samu labarin hanya duhun dare za mu haskaka sanyi da yake damunmu za mu ga ƙiraruwa mu haɗa za mu yi maganin sanyi la'allakun tasalu wannan kuma ya faru don hikimar da Allah maɗaukacin sarki ya shimfiɗa wa kansa ta annabta da za a ba wa annabi Musa alaihi salam
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين نعم annabi Musa yana zuwa inda hasken wutar yake Allah ce falan ma ja'aha da yaje inda wutar take nudiya kawai sai ya kira me aka faɗa a cikin wannan kiran amburika albarka ta tabbata wane ne albarkar ta tabbatarwa manfin nari wanda ke kewayen wannan wuta ko wanda ke cikin wannan wuta da ko abinda annabi Musa ya ci kenan shi dai yayi ƙasar kai ya ga hasken wuta yana zuwa wajen hasken wuta sai aka ce burika nudiya an burika manfin nari ai albarka ta tabbatarwa wanda ke cikin wannan wuta din da haka akwai kalbar an da malamai suka ce ai mafdariya ce tana cewa bi an burika ya ji an ce albarka ta tabbata ai barakallahu Allah ya sanya albarka abin da Allah yake nufi da wannan ai mun tsarkake ka mun tsabtace ka mun zaɓe ka shine an burika wasu malaman suka ce kenan kamar gaisuwa ce ga annabi Musa alaihi salam kame da mala'iku da suka je wa annabi Ibrahim sai suka ciro na bangare na tahiyar mu suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait to shi ma da ji sai aka ce burika albarkar Allah madaukakin sarki ta tabbata a gare ka da haka kenan idan lamirin yana komawa zuwa ga annabi Musa alaihi salam kenan burika man fil nar wanda ke tare da wannan hasken ko ke cikin hasken sai aka ce burika yasa wasu malaman suka ce a'a Allah na nufin kanshi da kanshi lokacin da annabi Musa ya ji haske ya gani yana zuwa sai ga ashe ba ma wutar bace da ake sawa a dodana haske ne da ya wuce abin da yake tsammani a duniya da haka yana zuwa maimakon tsoronta sai aka ce burita wannan albarka ce a gurin nan walam takun naran da haka an ce masa ne albarka ce ba wuta bace ba wa inna ma kana bau'u nuri rabbil alamin wannan haske ne daga Allah ubangijin halittu wa kana Musa yara annaha naran kamar da shi annabi Musa da farko ya dauka haske ne yana ba sai aka ce a wannan haske ne na albarkar Allah madaukakin sarki wakila huwa Musa wasu malaman suka ce a burika man fil nari wane ne burika min fil nari sai aka ce a ana magana ne akan annabi Musa alaihi salam walaysa huwa fiha haqiqatan shi kuma ba a nufin annabi Musa ya hida tsakiyar wutan ne bal fil makanil qarib yana kewayen inda hasken wutar take iya haska wata aka ce to yanzu albarkar Allah ta tabbata a gare ka yaka annabi Musa yasa suka ce to idan ana nufin shi annabi Musa da kewayen to gaisuwa ce ga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi Musa alaihi salam burika man fil nari wa man haulaha da duk wanda ke kewayen wannan wutar aka ce mala'ikun Allah madaukakin sarki da Allah ya turo su su ga abin da zai faru tsakanin shi da annabin Allah madaukakin sarki to haka su ma mala'iku ana musu albarka ana gaisuwa gare su ga Allah daga Allah madaukakin sarki yani mala'ika yana nufin mala'ika wa man haulaha wa subhanallah Allah ya sarki ya tabbatar masa shi kansa da kansa ya tsarkake kansa wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin sarki na'am يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم نعم malamai suka ce da annabi Musa ya ga haske ji ana magana sai tambaya ce ya rabbi man haza ya ubangiji na wane ne wannan ko menene wannan nake ji watakila ya samu damuwa watakila ya samu kunci mutum a kungurumin daji ba gida gaba ba gida ba ya ga hasken wuta ba kowa bai ga komai ba kawai da ana magana sai kiɗi mai ke tambayar to waye sai Allah ce ya Musa ya kai annabi Musa innahu lalle wannan hasken ko wannan maganar tana fitowa ne daga guna ana Allah in ji shi Allah ne ce shi Allah al-azizu mabuwayi al-hakimu shi Allah shine mai hikima sai ya san hikimar da yasa ya fito da kai yasa kai batan kai ya kunna haske ka zo wajen haske wannan akwai hikima ta Allah madaukakin sarki innahu ana Allahu al-azizul hakim na wa alqi asat falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqib يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون نعم وألقي أصاك أكتك جيف صندلتا ونكم أكتك متعلق لما قبله نودي أنبورك ممكن ناري an kira shi cewa albarka ta tabbata ga wanda ke kewayen wannan wutar sannan aka ce wa an alƙi a haka nan ka jefa sandarka Allah suna suna so ya tabbatar masa wannan wutar da yake gani da hasken tabbas daga Allah madaukakin sarki ba magana ta dabu ba magana ta sihiri ba magana ta tsafi kare samu tsoro alqi asar saki sandarka sai sake ta falamma ra'aha tahtaz lokacin da ya kaɗu sai ya saki sandar ya ganta cewa tana kaɗawa tana murginawa ka annaha jannun kamar macijiya katuwa walla mudbiran sai ya juya mudbiran da baya walam yu'aqib bai juyo da baya ba akan ce wani aqaba wanda ya gudu a filin yaki ya ji tsoro in ya fita a guje to walla mudbiran aqaba idan kuma ya juyo da baya saboda ya sake tara karfin hali ko yana so ya ga me zai faru ko kar a ce ya ji tsoro sai aka ce to gudun da annabi Musa ke ba na juyowa bane ma'ana kenan ba dan Allah madaukakin sarki ya mai magana ba da sai inda gudu ya kare shi walla mudbiran walam yu'aqib ay walam yarji ala aqibihi bai juyo akan diga digan shi ba min aqibil muqatil malamai suka ce ana cewa walam yu'aqib daga diga digan mayaka ne idza karra ba'da al-farri in ya juyo a bayan ya gudu yuqalu aqiba fulanun idza raja'a wa kullu raji'in mu'aqib idan mutum ya juyo a bayan ya gudu ana ce masa akaba duk wanda ya dawo da baya a bayan gudu da ya to ana kiransa mu'akkid wa qila lam yaqif wa lam yaltafi wasu malaman suka ce walla mudbiran wa lam yu'akkib ai wa lam yaqif annabi Musa ya falla a guje wa lam yu'akkib wasu malaman suka ce wa lam yaqif bai ci birki ba mota sabata da birki wa lam yu'akkib wa lam yaltafi bai juya hagu ko dama ba kawai gabansa ya tsalla a guje da Allah maɗaukacin sarki ya gadda gaske yake gudu yake yake masa ya musa yanzu duk da ya bar inda wutar take ya yi gudu iya gudu kuma sai ji da irin muryar da ta kira a wutar yanzu ita da take kiransa yake masa ya musa kai annabi musa yanzu kenan in kokari kake ka gudu ba zancen gudu wata kai an ba shi dama ai iya yinka ya kare gudu kuma sai ji ya musa yadda ya ji kiran a wajen wutar haka nan ya ji kiran a nan ɗansa da Allah ce masa la takhaf kada ka ji tsoro ai la takhaf min ghairi kada ka ji tsoron kowa idan ba ni bane ba min alhayyati wa darariha thiqatan bi Allah yana ce masa kada ka ji tsoron komai idan ba ni bane kada ka ji tsoron wannan macijiyar kada ka ji tsoron saranta kada ka ji tsoron dafinta kada ka ji tsoron kowa sai idan ni ne wani ita ce tarbiyar da aka farawa annabi musa alaihi salam zai higa da cikin barazana zai ga tashin hankali zai haɗu da manya-manyan mutane 'yan ta'adda yasa sai aka fara masa horo da abin da yake na zara zuzu da tsoro wanda dai zai shiga wata hanya ana fara tsoron sahi kamar horo na soja ne wani lokacin kawai ana kai ruwa tun daga safe har dare saboda akwai randa yan an je yaƙi za ka faɗa cikin tsananin rahin ruwa to kafin ka shiga bari a horar da kai wani lokacin a hana ka abinci wani lokacin a sa waya a ce he ka ta karkashinta lafiya ƙalufa tirenin kawo amma a sa ta kaɗaga ta huda bayan ka ba mamaki akwai lokacin da za ku je yaƙi hanya ta toshe ta ɗan ƙaramin fayu za a samu a ce ku bi in ka saba ka ɗaga to ba za ka iya wucewa ba don haka dole da wannan jan gindin za ka bi ta fayu ka wuce wani lokacin kuma an kai ɗauroro aka gano tudun duwawunka ko tudun bayan ka harbe za a yi akwai sniper da aka sai a hore ka ya za ka yi tafiyar tun kafin abin yanzu to ana nufin annabi musa zai haɗu da abubuwan tsoro tun kafin ya haɗu abubuwan tsoro bari a hore shi da tsoron da aka da ya ga tsoron sai aka ce masa lata kakka ji tsoron komai a nan gaba in ni in ji allah ya ce ni kam la ya khafu ladayyal mursaluna annabawan da zan aika ba sa jin tsoro a gabana wannan nuna sunar Allah madaukakin sarki ce duk annabin da za a aika sai an cire masa tsoro wannan kuma malamai suka ce sunna ce a duniya duk mutumin da aka cire masa tsoro to an bashi zaman lafiya duk mutumin da aka jarrabe shi da tsoro bai da kwanciyar hankali wala wani lokacin kawai kyanwa ce za ta zo kofar ɗakin ka ta ɗan kwankwasa kwas kwas shikenan mutum ya ce barayi ne suka zo sai ya kama bacci ya kama kuka ya fara karkarwa ya fara kiran waya a zo a kawo masa agaji barayi ne suna kokarin balle masa daki amma idan Allah ya cire masa tsoro lokacin da wannan kyanwar ke bankwala kofar daki wani sai ya bude kofar daki ya ga menene da in koma daki in ke karkarwa in ke neman mutuwa bara in bude kawai ko ani ko a hiji ai ka kare sai ka bude kyanwa ta fita a guje yanzu a ruwan sanyi za ka koma kai bacin ka da baka bude ba da ba za ka yi bacci to wannan sai ake nuna wa annabi Musa sunnar Allah ga annabawa ba annabin Allah da Allah ya jarrabe shi da tsoro inni la yaqafu ladayya al-mursaluna ay la yaqafu indi man arsaltuhu bi risalati ko bi risalati duk wanda na bahi sako to baya jin tsoro min hayyatin wa ghayriha wannan abun ko maciji ne ko ba maciji bane ba sa jin tsoro fala takhaf anta indi dan ka kai ma a gaba na karka ji tsoro kila wannan shine fassarar wasu malaman kuma suka ce wa nafyul khawfi anil mursalina laysa fi jami'il awqat da aka ce annabawa ba sa jin tsoro wasu malaman suka ce a ba fa kowane hali bane annabawa ba sa jin tsoro bal fi waqtil khitabi lahum wal iha'i wal irsali abin da Allah ke nufi shine daidai lokacin da Allah ke magana da annabawa to ba sa iya sanin akwai wani abu barantana su ji tsoronsa lokacin da Allah ke ba su wahayi lokacin da Allah ke ba su saƙo ba sa jin tsoron komai ba ma sa sanin akwai komai barantana wannan abin ya tsorata su li'annahum idzaka mustaghraquna fi mutala'ati shu'unillahi azza wa jalla saboda daidai lokacin sun nitse wajen sauraron da fahimta da karɓar saƙon Allah maɗaukakin sarki da haka duk abin da ke zagaye da su ba su ma sani ba da haka wani ana kimsa annabi Musa ne alaihi salam lalle kan lokacin da za ka karɓi saƙo lokacin da saƙo na zai zama karɓar kabi saƙo lokacin da kake tattaunawa da kowa ko da ka san yana da cutarwa ta zahiri kar ka ji tsoronsa yadda ka san maciji idan ka meƙa hannu zai yi tsara to duk wani mai dafi da mai cuta in ka meƙa ba zai cutar da kai ba لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون نعم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم نعم إلا من ظلم مالك malamai suka ce a nan gurin istisna Allah maɗaukakin sarki sai ya keɓe istisna a munƙafi'an istisna'i da bai da dangantaka da abin da ya shuɗe inni la yakhafu ladayyal mursaluna illa man zalama ba a nufin a cikin annabawa akwai waɗanda suke zalunci da an ce istisna'i ne muttasil to kenan da a cikin annabawa akwai azzalimai sai sa malamai suka ce istisna'i ne munqati babu dangantaka tsakanin inni la yakhafu ladayyal mursaluna illa man zalama wanda ke jin tsoro yake da tashin hankali a rayuwar duniya yake da tashin hankali a rayuwar lahira man zalama shine wanda ya zalunci alakin man azhaba fi zulmi nafsihi bil ma'siya man aznaba kenan wanda da yayi zunubi ya zalunci kansa da sabo wannan shine wake jin tsoro a gaban Allah madaukakin sarki illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'i Allah kuma yake hatta waɗanda suka yi zalunci idan sun juya mummuna din thumma badala husnan suka zo da kyakkyawa ba'da su'i a bayan zunubin da suka aikata sai Allah ce duk da haka fa inni ghafurun rahim ni kan Allah mai gafara ne mai jin kai ne wata ilkina a ayar abinda Allah ke gaya mana shi Allah masu imani ba sa jin tsoro a gaban shi man da suke jin tsoro a gaban Allah shine wanda suka zo da laifi amma wanda ya zo da laifin ko ya ji tsoron laifin shi inda ya yi kyakkyawan aiki a bayan wannan mummunan da ya aikata Allah ya ce to yubaddilu a yubaddilu sayyi'ati alhasana wannan mummuna zai canja ta ta kawo dawo kyakkyawa saboda me shi Allah madaukakin sarki gafurun rahimun ne wa atbi sayyi'ata alhasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan na'am وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين نعم فينزل bayan an nuna wa annabi Musa alaihi salam wannan sandar tashi ya sake ta ta zama maciji ya razana ya gudu Allah ya ce ya dawo annaba ba sa jin tsoro sai aka ce mu kara maka wata aya wa adkhil yadaka fi jaybi ka shigar da hannunka fi jaybika a wuyan rigarka na sha faɗa abinda balarabe ke kira aljaibu tsagar da ake sa wuya ita ce ake kira jaibu tare da cewa larabcin zamani yana nuna aljaibu shine ajibu amma asalin larabci na da larabcin alkur'ani aljebu ne ne tsagar wayar riga kuma ba irin wannan na gobe mai maballai da link kawai tsagar waya mai ramun ko mai kamar wayar rigar mata asalin ita ce abin da aka sani yasa yan tatsi ne ba sai da irin wannan rigar tamu ba asalin himarwa mai tatsi ne din kenan saboda babu abin da ya tabbatar akwai irin riga mai dan maballi yasa ya ce to shi a gurin mabiyansa duk wanda ya linka dan maballi ma arne ne asalin baro mai tafi haka da'awarsa take iyaye da suka yi zamani da shi suna da labarin wannan a da'awarsa ba a jin rediyo ba a jin kaset ba a ɗinka riga mai maballi irin wannan wai ka ɗin rika in ka ji zafi ka ciccire ka ya iska ba a yi sai dai kai riga mai wannan fafakeken wuya da sai in aka mata fafakeken wannan wani da aka ce ita ce ake kiranta aljaibu ya kace annabi Musa to kai ma sa hannunka cikin wuyar rigarka takhruju bayda'a min ghayri su'in za ta fito da haske min ghayri su'in kuma hasken da yake ba na rahin lafiya bane ba ai udkhul yadaka fi jaybika ai tawqul qamis summa yajiban li annahu yujabu ay yuqta'u li yudkhala fi li yudkhila fihi ar-ra'su wa fil qasas anan gurin Allah madaukakin sarki sai masa udkhul a cikin suratul qasas kuma ta aka yi usluk ya daka tunjaibi sai aka ce akwai bambanci tsakanin kalmar udkhul da usluk aka ce akwai mubalaga a ciki nan ana nuna cewa kawai da kaji damuwa sanya hannunka cikin rigarka ma lam yakun fi usluk akwai mubalaga a kalmar udkhul irin mubalaga da babu a cikin kalmar usluk udkhul kawai ka nutsa ne usluk kuma kamar akwai hanya ta lallabawa da bi sannu a hankali kamar da abin da muka wuce a baya sa'atikum anan ya faɗa ko sa'atikum min hadi khabari a wadan sura kuma sai ce la'alli atikum kaga akwai gunda yazo da taraji nan kuma sai yazo da tasawuf da tasawuf nan kawai ce zan zo muku can kuma sai ce mai iyuwa akwai bambanci tsakanin taraji da tasawuf da farko ya ce la'alli ina tsammani daga baya sai ya kininsa da ya tabbatar wutar ga ta tana ce ba za ta mutu ba sai ce sa'ati ku min hadi khabari lalle zan zo da labari kuma zan zo da abin da za ku dima ma jikin yanzu mu dawo kan ukhruj yadaka udkhul yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'i ay min ghairi barasin aw hawihi ba tare da ciwon albaras ya same shi ba ko wani abu min al'afat na cututtuka yanzu fitar hannun ba ciwo bane malai suka ce wannan yana daga cikin mu'jizar kissofin alqur'ani duk kissar annabin da aka bata to idan qur'ani ya kawo kissar sai ya gyara ta shi annabi Musa sun ce ciwo ne ya same shi na albaras ciwon albaras kuma shine gurin da zaka ga tabbara tabbare nan yayi fari kal nan yayi duhu nan yayi fari nan yayi duhu akwai a tafin hannu akwai a bayan hannu akwai a cikin gangar jiki sai suka ce ciwon albaras ne ya samu annabi Musa ƙur'ani da ya zo ta yace a ta kharuji bai za a min ghairi su'in ba tare da jinya ba ko rashin lafiya sai ta fi tis'i ayati wannan a cikin ayoyi guda tara da za mu baka muta'alliqun bi ma'zufin ai izhab fi tis'i ayati da Allah ya ce fi tis'i ayatin kamar an ce masa je ka da waɗannan ayoyin nawa guda tara wasu kuma suka ce a'a muta'alliqun fi tisti ayatin yana da dangantaka da alqi asaka da udkhul yadaka udkhul yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'in wa an alqi asak falamma fa'iza fa'iza hiya hayatun tas'a so yanzu fi tisti ayatin aka ce tana da alaka da wannan guda biyu dalilin malamai shine idan fi tisti ayatin tana da alaka da izhab ne to ayoyin annabi Musa haddasan da har da hannu za su zamanto guda tara ne idan kuma zamanto tana da alaka ne wa an alƙi wa alƙi afas da kuma udkhul yadaka to a bayan waɗannan ayoyin guda biyu za a samu ayoyi guda tara na annabi Musa kenan zaka ayoyin annabi Musa za su zamanto guda nawa kenan guda 11 ya danganta da fassarar da suka wa malamai malaman luga suka ce a kalle su ta bangaren luga akwai zujaj wal kushairi yace kharastu fi asharati nafarin mutum yana iya cewa ai mun fita mu goma idan ka ce mun fita mu goma me kake nufi na da kai a ciki kaga sai yace kharastu fi fi tisni ayatin ko to da kace kharastu fi asharatin kana nufin kun fita ku goma har da kai a ciki da haka fi tisni ayatin ka je da ayoyi tara wanda akwai hannu akwai sanda a ciki wani kuma kamar za ka sun ce kharatu ashira asharatin na fita ni ne cikon na goma har yanzu dai tana nuna fi kenan tana nufin hadda mai magana a cikin wasu kuma za ka ji kamar mutum ya ce mutum ya ce khudli asharan min al-ibli fiha fahalani kawo mun raƙuma guda goma da amala guda biyu ana nufi daga cikinta dai akwai amalan guda biyu min ha akwai amalan guda biyu a cikinta wannan duk ana fassara cewa fi tis'i ayatin waɗannan ayoyin guda biyun suna cikin tara ɗin kenan da haka ayoyin musa za a samu guda bakwai banda waɗannan guda biyu wakila fai wasu malaman suka ce fi tis'i ayatin wannan harfu jar ma'anarsa ma'a tare da fi tis'i ayatin tare da ayoyi guda tara an ambaci hannu an ambaci sanda ko da aka ce fi tis'i ayatin ma'a tis'i ayatin tare da ayoyi guda tara za ka tafi da su kenan saɓanin malamai kenan akan fassara alfurjar ne ko dai fi bai ma'ana min ko fi bai ma'ana min idan wanda suka ce fi ne to ayoyin annabi musa idan ka kirtige su za ka samu guda tara idan kuma wanda suka ce ma'a ne in ka tattare ayoyin annabi musa za ka samu guda goma sha ɗaya guda nawa ne ayoyin annabi musa kenan na? kace to ba musu guda tara ana da na yi bayanin a yana ƙura'ani lissafin mana guda tara na ga amal abatar na? eh akwai hannu na akwai sanda akwai akwai al'ummar kwarkwata akwai kwaɗi akwai jini akwai fari na to ga dai da malamai suka tattare ayoyi kamar da malamai fara karantawa akwai al'asa din akwai al'yad akwai alfalak shine zaka kogi da yi akwai alfufana ruwa da ya cika garin akwai aljarada akwai akwai ulmala akwai azzafadi'a akwai addama akwai abamsu akwai aljadubu fi bawadihim wa nuqsan fi mazari'ihim da haka ayoyin idan ka tattara ayoyin annabi Musa zaka samu guda 11 ne har farin gonakansu da gona ta daina bada abin da ta saba ta badawa wannan alama ce ta annaba an taba annabin Allah madaukakin sarki an saba ma Allah da haka wanda suka tafi akan cewa ma'a suna kallon cewa waɗancan biyun daban ne mun gwada su gaban ka akwai sauran ayoyi guda tara in ka bukace su ko babu gwaji za su ma aikin da kake da bukata wallahu ta'ala alam ina zai je ga waɗannan ayoyi ila fir'auna ko ka karanta ila fir'auna wa qaumi waɗannan ayoyi zaka je wa fir'auna ne da su wa qaumihi da mutanen su innahum kanu qauman fasiqina fir'auna da fadawansa dukkanin su mutane ne fasikai na'am فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين Allah ce falan ma ja'atum ayatuna lokacin da ayoyin suka zo an annabi Musa alaihi salam ya je wa Fir'auna da waɗannan ayoyin guda tara kowace ta yi aikin ta kowanne mutanen Fir'auna sun ganta mubsiratan kowace da kanta tana haska kanta da kanta tana nuna kanta da kanta kowace aya an yi nisan da mun ga yadda aka yi da masu tsafi da masu sihiri ta cinye dubban igiyoyi ta cinye dubban sanduna kuma ta komo yadda take za ta koma sirata hal'ula wannan nuna ba tsafi bane ba dabo bane ba annabi Musa zai sa hannun shi za a ga haske tas in ya dalla maka ya ka rufe idanun gaba saboda masifar haske yana maida kuma za ta mutu shi kunna fitilarsa da kashewa kawai sa a wuyar riga yana sawa ya kunna yana sawa ya kashe ina remote control din shi da aka dal dal dal dal dal dal to duk mai so ya gwada a duniya ba zai iya yin wannan ba sai annabi Musa alaihi salam ya sa ruwa ya cika gari ya sa jini ya cika gari lokacin da aka taba yace to ku je ma ga wanda zai ƙara shan ruwa duk inda ka ajiye ruwa idan ka buɗa ya zama jini a wannan gari wanda ma ya ɗauki buta ya sa a ƙarƙashin gari in ka ɗauko butar da ka tuttulo ya ga jini ne yake zubowa ya san dawo sun annabi annabi Musa ka roƙa mana ubangijinka ya yaye mana a ba mu damar mu sha ruwa za mu yi imani idan aka shan ya ce ba har yanzu ba gaskiya da guntulu na aka ba wala in dabaru kake ya ko ina jini kawai daga ka daga hannu kuma ko ina ya dawo fari akwai guntun matsala aka jarrabe su da farkwata sarki su sar farkwata fadawa su sar farkwata yara farkwata manya farkwata sai ka san bala'i yayi bala'i a rana farkwata a daki farkwata wannan bala'i annabi Musa yana addu'a kwarkwata ta ɗauki ruwa ya cika gari har kan gado ruwa ne to ina ka gabaci to waɗannan mu'jiza ce kowace mai haska kanta da kanta yana Allah ya kira ta mubsiratan falamma za'atu ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin sai suka ce lalle kan wannan sihiri ne bayyanannen sihiri dabo ne wala ba mu yadda ba na'am وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ce wa jahadu biha suka yi musun ayoyinmu hannun ba su yarda da shi ba annabi Musa ma ko Fir'auna ya kashe waɗanda suka yi imani a dalilin sun ga wannan sanda din da ke tsoron shi aka hallaka su aka hallaka dubbai amma ba su yi imani ba hannu bai yarda da shi ba amma kowace aya sun yarda a ransu daga ta aya ce kuma ba tsafi ba ce ba shi yasa Allah ce wa jahadu biha sun yi musulmi wastaiqanatha anfusuhum amma a cikin rayukansu kansu da kansu wallahi sun yarda wannan abin gaskiya ne daga Allah madaukaki wannan yake nufi kenan idan kuna tattaunawa da wani tattaunawa ta addini baya nufi kadan ya kalli gaskiya ya san gaskiya zai iya binta akwai wanda ya ga gaskiyar ya san gaskiyar ce amma ba zai iya binta ba wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun ki amfani da wannan ayoyin ne saboda zaluntar kai wa uluwan da girman kai nuna cewa su isassu ne fanzur kai fa kana akibatul mutulin Allah ke ka sa ido ka kalla ya ne ne karshen mabarnata ke kashewa yake karewa duk wanda ya kare ta ayoyin Allah madaukakin sarki ya yi girman kai wa ayoyin Allah madaukakin sarki to ya girman kansa yake karewa ya karsan sa yake karewa da dadi ko babu fanzur kai fa kana akibatul mutulin na'am ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين na'am ayar da malam ya karanta sabuwar kissa ce ta annabi Dawud da annabi Sulaiman da abin da zai faru tsakanin su wata kalmu bar su zuwa gobe insha Allah ta'ala sai zama to ita ce kissar da zamu karanta kuma sai mu rufe karatu a kanta insha Allah ta'ala za ta sai zama to gobe ita ce ranar rufewar mu a dalilin ranar juma'a ina da lakta da zan gabatar a bayan an yi sallar juma'a wata kinta da aiki yayi yawa ko takura ta yawa idan muka gabatar da wannan lakta sai mu hakura da tafsiri da haka da izinin Allah madaukakin sarki gobe shine zamu yi karatu na ƙarshe a cikin Ramadana a wannan shekarar insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin na akwai masu addu'o'i da suke ta bukata da wanda suka rubuto da wanda suka faɗa da wanda suka faɗa baka da baka dukkanin su muna addu'a Allah ka biya kowa bukata ta alkhairi masu neman Allah ka ba su wanda suke so a raba su da jarrabawa Allah ya raba su masu rahin lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah ubangiji ka ji kansu ka gafarta musu Thank you.